ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na shida ga watan sha'ban hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1446 wadda ta yi daidai da biyar ga watan biyu miladiya ta 2025 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin jibois da ke cikin wannan unguwa ta tudun maliki a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin fathul majid a lisharhi kitabi tauhid wannan littafi ne wanda muna cikin muƙaddima ɗinsa bayan mun ji tarihin shi ainihin wato a sheikh abdulrahman ibn hassan wato wanda ya rubuta wannan littafi sannan mun ji muƙaddima da samahatu sheikh abdulaziz bin abdullah bin baz rahmatullahi alai ya yi wa wannan littafi sannan mun ji muƙaddima ta shi kansa mai littafin kuma muna cikin karanta ta ainihin wato lokaci ya riske mu wanda insha Allahu za mu tashi a shafi na goma sha tara a bayan mun karanta wasu ainihin wato abiyat wasu baitoci wanda ainihin wato malamai guda biyu akwai Muhammad ibn Ismail al-Amir as-San'ani wanda yi mana wasu baituka wanda mun fa'idantu da abin da ke cikinsu sannan mun ji baitukan a sheikh abubakar hussain ibn gannam shi ma mun ji baitocinsa masu ɗauke da hikima da ilimi da ainihin wato nusantarwa wanda za mu tashi daidai gabarwa amma kitabuhul mazkur ko qala al muallif rahimahullahu ta'ala yace wa amma kitabuhul mazkur amma game da littafinsa al mazkuri abin ambato Na'am. Darasi na hudu kenan ko? Eh a cikin muqaddima muna darasi na hudu. Na'am. Wa amma kitabuhul madhkuri amma wannan littafi nasa da aka ambata Fathul Majid li sharhi kitabi tauhid fa mawdu'uhu to abinda ya kunsa ko abinda yake magana akai fi bayani ma ba'atha Allah a ciki za mu ji bayanin abin da Allah ya aiko rusulahu manzanninsa bihi da shi, min tauhidil ibada na abin da ya shafi tauhidil ibada, ma'ana ɗayanta Allah maɗaukakin sarki da bauta, wa bayanihi da kuma bayanin wannan tauhidul ibada ɗin bil adilla da dalilai min alkitabi wa sunna daga alkur'ani da sunna. wa zikiri ma yunafihi da kuma ambatan abin da yake kore tauhidul ibada min shirkil akbari na shirka babba aw ma yunafi kamalahu ko kuma a cikin sa za a ambaci abin da ke kore cikar tauhidin mutum tauhidul ibada alwajiba wanda yake na wajibi min shirkil asgar na shirka karama wa nahwihi da makamancinta wa ma ya ƙarubu min zalika da abin da ke dab da haka au yusilu ilaihi ko kuma yana isarwa da sadar da mutum zuwa ga haka ma'ana za mu ji abin da ke kai mutum zuwa ga shirka ko abin da ke kusanta shi zuwa ga shirka karama ko babba duk a cikin wannan littafi wa qad tasadda li sharhihi hafidul musannif haƙiƙa jikan mai wannan littafi kitabut tauhid haƙiƙa tasadda ya tinkari lisharhihi yi wa wannan littafi na fathul majid sharhi wa huwa sheikh shine al-Sheikh Sulaiman ibn Abdullah rahimahullahu ta'ala wanda in ka koma ƙasa kana aliman fadila bari'an fil hadith wa tafsir wal fiqh wannan malami al-Sheikh Sulaiman ibn Abdullah rahimahullahu ta'ala wato malami ne fadilan mai falala bari'an wanda yake ya kware matuƙa fil hadith abin da ya shafi ilmul hadith wa tafsir da ilmul tafsir wal fiqh da kuma ilmul fiqh amirin bil ma'ruf kuma mutum ne wanda yake aikin hizba aikin umarni da kyakkyawa nahiyan anil munkar kuma mai hana munkari baya ganin munkari yayin shiru sadiqan sadiqal ittisal billah kuma mai gaskiyar kokarin kulla alaka da saduwa da Allah kutila an kashe shi rahimahullah fi akhir sana a ƙarshen shekara ta 1233 a hijiriya washa bihi ba'dul munafiqin inda washa bihi ba'dul munafiqin ila Ibrahim Basha ibn ibn Muhammad Ali Basha inda munafukai suka kai saransa da sukarsa ainihin suka bata shi a wajen wato sarki na wannan lokaci wanda ake kira Ibrahim Basha ibn Muhammad Ali Basha ba da dukhulihi dir'iyya bayan shi wannan malami ya shiga cikin dir'iyya wastila'ihi alaiha da kuma mamaye wannan garin dir'iyya da yayi fa ahdarahu Ibrahim wa azhara baina yadayhi alatil lahaw wal munkar ighadatan lishaykh da haka fa ahdarahu Ibrahim wannan Ibrahim Uh, ainihin wato basha ya sa aka kawo wannan malami a sheikh ainihin wato a uh, Sulaiman ibn Abdullah wa azhara baina yadayhi alatul lahawi ya kawo kayan kaɗe-kaɗe da kayan sharholiha wal munkar da yasa duk aka kawo kayan munkari iri daban-daban ighadatan li sheikh diddan a fusata shi sheikh Sulaiman ibn Abdullah thumma akhrajahu ila al maqbara daga ƙarshe kuma ya fitar da shi zuwa makabarta wa amaral asakir ya umarci askarawa an yarmuhu bin rasas da su harbe shi da ainihin albarusai jami'an gabaki ɗayansa gabaki ɗayansu fa mazzaku jismahu suka yi fata-fata da jikinsa rahimahullah wa radiya an ka duba unwanul majad shafi na ɗari ya wato shafi mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da goma fa wada alaihi sharhan inda wannan malami wanda jika ne a wajen mai littafin ya ainihin rubuta wannan sharhi ga wannan littafi a ja da fihi ya kyautata matuƙa a cikin wannan sharhi wa afa da kuma ya fa'idantar wa abraza fihi min albayan ya kuma fitar da bayanai daga cikin wannan sharhi ma ya jibu irin abin da ke wajaba an yi tsulaba minhu a nema daga gare shi wa yurad kuma abin da ya wajaba a nufata daga gare shi wa sammahu ya sanya masa suna taysirul azizul hamid fi sharhi kitabi tauhid shi kuma ainihin wato littafin haka ya sanya masa suna taysirul azizul hamid fi sharhi kitabi tauhid wa haythu utlika shaykhul islam duk sanda ka ji an ce shaykhul islam an yi shiru fal muradu bihi abinda ake nufi dan in muna karanta littafin ana ba mu kamar wato ki ko kuma mabudi ko formula shiga cikin littafin in muna karatu ka ji an ce qala shaykhul islam to in yayi shiru anan fal muradu wanda yake nufi da shaykhul islam shine abul abbas ahmad bin abdul halim ibn abdul salam ibn taymiya shi yake nufi da shaykhul islam والحافظ in kuma ana cikin karatu kaji an ce qala al-hafiz fal murad bihi wanda yake ake nufi da shi Ahmad ibn Hajar al-Asqalani wato ana nufin ibn Hajar al-Asqalani walamma qara'tu sharhahu yace lokacin da na karanta sharhin wannan malami a Sheikh Sulaiman bin Abdullah wato ra'aitu ra'aituhu naga sharhin nasa adnaba ya fadada bayani fi mawadi'a a wasu wuraren shine adina idinab yayi bayani mai tsawo ya fadada fi mawazi a wasu wurare a cikin wannan sharhi nasa na taysir taysirul aziz hamid fi sharhi kitabi tauhid wa fi ba'dha a wasu wuraren kuma na wannan littafi takrarun akwai maimaici ya faɗi wani abu a baya kuma ya sake maimaita shi a wani gurin yustaghna bil ba'd minhu anil kull wanda wani daga cikin maimaicin ana iya wadatuwa ba sai an yi shi ba ko da ba duka ba walam yukmilhu amma bai samu kammala littafin ba ainihin wato na wannan sharhi taysiru al-aziz al-hamid fi sharhi kitab at-tauhid fa khastu mala yace sai ni kuma fa akhastu fi tahzibihi sai na dauki wannan littafi na shiga kokarin gyara shi shine tahzib wa tartibi wa taqribihi da kuma kusanto da shi ga abin da nake ganin yayi nisa wa takmilihi da kuma kammala shi wa rubbama adkhaltu fihi ba'd an-nuqul al-mustahsana yace kai wani lokaci ma nakan shigar da wasu abubuwan da na cirato su masu kyau tatmiman lil fa'ida dan cikar fa'ida wa samaitu sai na sanya masa suna Fathul Majid li sharhi kitab tauhid kaga kenan asalin littafin Taysirul Aziz al-Hamid fi sharhi kitab tauhid na Sheikh Sulaiman ibn Abdullah ne to amma shi kuma malam Abdurrahman ibn Hassan shi kuma da yazo ya kalli littafin sai ga wasu wuraren an yi bayanai masu fadi da yawa wasu wuraren an yi maimaici wasu wuraren kuma an kawo wasu abubuwan ba a cika wasu abubuwan ba sannan kuma bai samu kammala littafin ba ya rasu to sai ya ɗauki littafin ya gyara shi ya kusanto da abin da ya yi nisa da fahimta ya kuma kammala shi shi kuma sai ya sanya masa suna ainihin fathul majidi li sharhi kitabi tauhid wallahu as'alu ko wallaha as'alu Allah kaɗai nake roƙo an yamfa bihi da ya amfanar da wannan littafi kulla ɗalibin lil ilmi ga dukkan wani mai neman ilimi wa mustafidin da mai neman fa'ida wa an yaj'alahu ina roƙon Allah ya sanya wannan littafi khalisan ya zama tatacce da ikhlasi li wajhihi karim dan neman fuskar ubangiji mai girma ma'ana neman yardar Allah kenan wa musilan man sa'abihi sannan ina roƙon Allah ya sadar da duk wanda yayi ƙoƙari ko ya fafutuka fihi wajen ƙoƙarin karanta shi ko fahimtarsa ko yaɗa shi ila jannatin na'im zuwa aljannatai na ni'ima wala haula wala quwwa babu wata dabara babu ƙarfi illa billah sai da taimako da agaji da gudunmawar Allah al'aliyi maɗaukaki al'azimi mai girma. To wannan ita ce kamar muƙaddima ta shi ainihin wato wannan littafi, yanzu kamar za mu shiga cikin ainihin littafin kenan. Ƙalal musannifu rahimahullahu ta'ala a Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahab shi ne al-musannif, da aka sai ya fara kawo maganarsa sannan sai kuma ya shiga yin sharhi. ya ce al-musannif rahimahullahu ta'ala ya ce bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai wannan shinun din tana nufin sharh ma'ana duka in kaga shinun to sharhi zai yi in ya kawo magana mai littafin Muhammad Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab to in kuma zai ce sharh sharhi shi kuma sai ya kokarin kawo sharhi da ƙarin bayani game da wannan magana yace ibtada kitabahu bil basmala yace Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab wato ya fara wannan littafi nasa bil basmalati da bismillah iqtida'an bil kitabil aziz sabida koyi da littafin Allah mabuwayi wa amalan bi hadithin da kuma aiki da hadithi kullu amrin dhibalin لا يبدأ به ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع yace malamin yayi aiki da alqur'ani yayi koyi da alqur'ani wajen bude littafin da bismillah domin alqur'ani shi ma an bude shi da basmala sannan ya ya bude wannan littafi da bismillah aiki da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam inda annabi yace kullu amrin dukkan wani al'amari zibalin mai mahimmanci la yubda'u fihi bi bismillahir rahmanir rahim da ba a fare shi da bismillahir rahmanir rahim ba fa huwa aqta'u to wannan al'amarin yankake ne da tsatse ne wannan hadisin ka koma can kasa kharajahu ibn hibban ibn hibban ya fitar da shi hadisi na ɗaya da na biyu wa da'afahu al-albani sai dai shek nasiruddin al-albani ya ce wannan hadisin akwai kura a cikin isnadin yana da rauni ainihin wato ka duba cikin da'iful jami' hadisi na 4217 za ka ga abinda al-hafiz shek nasiruddin al-albani ya faɗa game da wannan hadisin ba shi da inganci cewa dukkan al'amarin da ba a fara shi da bismillah ba to wannan abin yankakke ne akhrajahu ibn hibban ibn hibban ya fitar da wannan hadisi min dariqain ta hanyoyi guda biyu qala ibn salah ibn salah yake cewa wal hadithu hasanun hadisin dai hasan ne hadisi ya kai matakin hadisi hasan wal abi daud imam abi daud shi ma ya fitar da wannan hadisin wa ibn maja da ibn maja ga lafazin kullu amrin zibalin dukkan wani lamari mai mahimmanci la yubda'u fihi bilhamdulillah wanda ba a fare shi da alhamdulillah ba au bilhamdi ko ba a bude al'amarin da alhamdulillah ba fa huwa aqta'u to wannan al'amari yankakke ne kaji wannan lafazin shi wancan lafazin yace ba a fara da bismillah ba shi kuma wannan lafazin yace ba a fara da alhamdulillah ba to al'amarin yankakke ne wannan hadisin shi ma Imam Abu Dawud ya fitar da shi hadisi na 4840 Ibn Majah ya fitar da shi hadisi na 1894 wa da'afahu al-Albani Sheikh Nasiruddin al-Albani rahimahullah ya raunana wannan hadisin ka koma cikin da'iful jami' hadisi mai lamba ta 4216 za ga ƙarin bayani wali ahmada kullu amrin zibalin ruwayar da muka samu daga imam Muhammad ita kuma lafazinta yana cewa dukkan wani al'amari mai mahimmanci la yuftatahu bi zikirillah amma aka fare shi ba a buɗe da ambatan Allah ba fahuwa abtaru wannan al'amari yankakke ne au aqta'u ko yankakke ne ko datsatse ne walid daraqutni الدار قطني شما يروي حديثي عن أبي هريرة مرفوعا daga hadisin a daga Abi Huraira Allah ya kara masa yadda hadisi ne marfu'i zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisin yana cewa kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi dhikrillah fa huwa aqta'u dukkan wani lamari mai mahimmanci da ba a fare shi da ambatan Allah ba wannan al'amarin datsatse ne yankakke ne wannan hadisin shi ma addara kutini ya fitar da shi a cikin sunan ɗinsa mujalladi na ɗaya shafi na 229 wala ya siho min hadihil a hadithi shay'un babu wani hadithi da ya inganta game da wannan matsala ta budewa da basmala ko alhamdulillah raji'il hadith al'ula ka koma ka kalle wato ka koma hadisan can na farko da muka karanta ko ka koma hadisan farko farko min irwa'il galil na littafin al-irwa'ul galil lil allamati al-albani rahimahullah na al-allama nasiruddin al-albani rahmatullahi alai da aka hadisan duk da suka ce ba duk al'amarin da ba a fare shi da bismillah ba ko al'amarin da ba a fare shi da alhamdulillah ba wannan al'amarin ba cikakke bane yankakke ne hadisan ba su da inganci ta fuskar isnadi والمصنف مولف اللتافين فت وتوابنا مولف اللتافين كتاب التوحيد قد اقتصر في بعض نسخه على البسملة a wani bugun in ka ɗauka za ga ya taƙaita ne akan bismillah bismillahir rahmanir rahim kawai sai ya shiga cikin karatun li'annaha min ablagi thana'i wa dhikr domin bismillahir rahmanir rahim ita din nan tana daga cikin yabo mafi kaiwa matuƙa na daga cikin zikiri na ƙololuwa walil hadithil mutaqaddim kuma da saboda hadisin can da ya gabata duk da cewa hadisin mun ji makomar hadisan ba su da inganci ta fuskar isnadi wa kana annabi sallallahu alaihi wasallam yaqtasiru alaiha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana takaitawa akan bismillah fi murasalatihi a cikin wasiƙunsa da ya dinga aika wa sarakunan duniya kama fi hadithi kama fi kitabihi li hiraqla azimin rom kaman yanda ya rubuta wasiƙa zuwa ga hiraqlo sarkin rom ka duba shafi na wato ka duba rakam na hudu imam al-bukhari ya fitar da wannan ainihin wato hadisi na ko abin nan shafi na bakwai hadisi na dubu ko mujallaji na bakwai hadisi na dubu biyu da ɗari tara da arba'in da ɗaya haka imam muslim hadisi na dubu ɗaya da ɗari bakwai da saba'in da uku hadisi ne mai tsawo hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta wasiƙa zuwa ga azimin rome herakal wato sarkin rome herakal ya buɗe ta ne da bismillahir rahmanir rahim wassalamu ala man ittaba'al huda ya ci gaba da bayani wa waqa ali nuskhatun bi khatihi rahimahullah yace akwai wani bugu da na samu rubutun hannun shi a Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ne rahimahullah bada'a fiha bil basmala a cikin wannan nuskar wannan bugun shi ma da na samu wanda rubutun hannunsa ne ya fara bude littafin ne da bismillah wa sanna bil hamdi sannan ya biyinta da alhamdulillah wa salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ali da kuma salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi da iyalansa na fata an gane wa ala hadha akan haka فالابتداء بالبسملة حقيقي وبالحمدلة نسبي إضافي أي بالنسبة إلى ما بعد الحمد ويكون مبدوءا به yake cewa wa ala hadha akan wannan bayanin falibtida'u bil basmala kenan fara karanta wannan littafi da budewa da bismillah haqiqiyun shine haqiqanin al'amari yanda lamarin yake a cikin wato haqiqa ne wannan wa bil hamdalati idan kuma aka buɗe littafin da alhamdulillah nisbiyun wannan kuma ba haƙiƙa ba ce nisbiya ce idafiyun kuma idafa ce wannan duk larabci ne nisbiyun idafiyun me ake nufi da nisbiyun idafiyun ai yace bin nisbati ila ma ba'da alhamdala wa yakunu mabdu'an bihi ma'ana in an danganta abun zuwa ga abin da ya zo kafin basmala kenan kamar yadda aka ce ya ce a wancan a akwai nuskar da aka samu sai da ya ce bismillahir rahmanir rahim sannan ya ce alhamdulillah sannan wassalatu wassalamu ala rasulillah da sauran bayani to mun ɗauki wannan nuska ɗin sai zamanto da inda muka ga an fara da alhamdulillah to wannan hamdala ɗin an faɗe ta ne bayan ita basmala ɗin an gane ko wa ya kunu mabdu'an bihi sai ya zamanto da basmala ɗin ya fara sannan ya biyinta da kuma ainihin wato hamdala walba'u fi bismillah to ina matsayin wannan ba'un din ta bismillah bi din muta'alliqatun bi mahzufin wannan bi din tana da alaka da wani fi'ili da aka shafe akwai wani amil wanda aka goge aka shafe shi wa ikhtara kathirun min al-mutaakhirin da yawa daga cikin malaman da suka biyo daga baya-baya sun zaɓi kaunuhu fi'ilan kasancewar wannan abin da aka shafe ya zama fi'ili khasan kuma fi'ili na musamman keɓantacce muta'akhiran wanda za a ƙaddara shi a ƙarshe zai yi bayani akan wannan amma kaunuhu fi'ilan amma kasantuwar abin da aka shafe ɗin ya zama fi'ili fali annal asla fil amali lil af'al domin asali a cikin duk wani aiki da za a yi to wannan yana komawa ne zuwa ga al'afa'al ayyuka wa amma kaunuhu khasan amma kasantuwarsa ya zama wannan abin da aka shafe fi'ili ne kuma khasan na musamman keɓantacce fali anna kulla mubtadi'in bil basmala domin cewa dukkan wanda ya fara buɗe karatu da bismillah ko ya buɗe da bismillah fi amrin cikin wani al'amari ما جعل البسملة مبدأ له ما جعل البسملة to ba wai ya sanya basmalan ta zama ita ce mabda'an lahu ita ce mafarar maganarsa ba kamar kenan aqra'u bismillah kaman kenan akwai wani fi'ili wanda aka shafe ko da yake mutaakhir ne kamata ya zama a ƙarshe sai zama bismillahi aqra'u ko bismillahi aktubu ko bismillahi aqumu sai zama wannan aktubu ashrabu aqra'un duk ba kawo ta ba an gane ko da haka an ce bismillah da sunan Allah da sunan Allah me akwai wani wato akwai wani ainihin wato abin da aka shafe to wannan abin da aka shafe shine kaddara shin shine ya zaman to fi'ile domin dukkan abin da ya shafi aiki yana komawa ne cikin af'al amma kaunuhu khasan sai ce li anna kullu mubtadi'in mubtada'in bil basmala fi amrin domin duk wanda ya fara da bas da bismillah cikin wani al'amari yudmiru ma ja'ala al basmalata mabda'an lahu ya boye wani abu wanda ya sanya basmala ta zama ita ce farkon abin da aka ji ya fara amma kan yayi bismillah ko wani abu da ya boye da sunan Allah akwai abin da yake so yayi yace da sunan Allah to shi din sai ya boye shi sai kawai aka ji ya ce bismillah ko kun fuskanta wa amma kaunuhu mutaakhiran amma kasantuwar wannan abin da ya boye ko ya goge ya zo daga ƙarshe falidilalati ala ikhtisas saboda ya nuna keɓantar wannan abin wa adkhalu fit ta'zim kuma zai fi shigar da girmamawa wa awfaqu lil wujud kuma zai fi dacewa da samar da abu wa li'anna ahamma ma yubda'u bihi domin mafi mahimmancin abin da ake farawa da shi zikrullahi ta'ala shine ambatan Allah ta'ala to da haka shi sa sai ya ɓoye karatu yake so ya yi amma mai kawai ce zan yi karatu da sunan Allah sai ba a ji ya ce zan yi karatu ba kawai sai aka sai ka ji mutum ya ce bismillahir rahmanir rahim in mutum rubutu zai yi maimakon ya ce aktubu bismillahir rahmanir rahim zan fara rubutu na ne da sunan Allah kawai sai a ji ya ce bismillahir rahmanir rahim baya faɗar abin da ya nufi yin aikin kafin ya yi basmala din an gane وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى يا أمبتي لحسب العامل فوائد ياتي أدين أشافي ونن عامل دين أوامل وتو عامل أدين غوكي شاكوي فائدة maimakon ka ce da sunan Allah zan yi karatu to cire zan yi karatun nan da kai akwai fa'ida da sunan Allah zan yi rubutu sai ba mu ji ka ce za ka yi rubutu ba kawai sai dai muka ga a rubutunka ka buɗe da bismillahir rahmanir rahim to a cikin goge wannan zan yi rubutu zan yi karatu din ibn al-qayyim yace akwai fa'idoji da yawa min ha daga cikin fa'idar annahu mawdinul la yanbaghi an yutaqaddama fihi ghairu dhikrillah domin wurin bai dace ba a gabatar da wani abu ba ambatan Allah ba kamata ya kawai ka ce bismillahir rahmanir rahim bai dace ba za ka yi rubutu kuma ka ce zan yi rubutu ai kaga zan yi rubutu shine farkon rubutun naka kenan amma ka ce bismillahir rahmanir rahim kaga bismillah ta gabaci komai a kallo da aka kalli rubutun ka kawai bismillah aka ji abinda ka boye a cikin zuciyarka na za ka yi rubutun wannan kuma ba a ji ba da aka sai zama abinda ka fara da shi bismillah haka da za ka yi karatu maimakon ka ce zan yi karatu da sunan Allah to a yanzu zan yi karatu shi ka fara faɗa to kamata ya zama sunan Allah ya zama shi ya fara zuwa kafin duk wata magana da za ka yi to shi yasa sai zama to akwai fa'ida in ji ibn al-qayyim na shafe wannan abin da zaka yi din wannan aikin da zaka aikata wanda ka goge baka ambace shi ba akwai hikima daga ciki bai kamata ba a gabatar da wani abu ko wani abu ya gabaci ambatan Allah da haka ambatan Allah ne kamata ya zo a farko sannan duk abin da zai zo ya zo daga baya na farko kenan wa minha daga cikin fa'idojin annal fi'ila shi aiki idza huzifa in an goge shi sahal ibtida'u bil basmala ya inganta kawai a fara da bismillah din fi kulli amalin cikin kowane aiki wa qaulin ko kowace magana wa harakacin ko kowane motsi fakanal hasfu a ammu sai zama gogewar ya fi gamewa fiye da a sanya abin yanzu ka ce bismillahir rahmanir rahim wannan ya fi faɗi rubutu za ka yi karatu za ka yi tashi za ka yi duk baka ambata ba ya fi faɗi amma ka ce bismillahi aktubu da sunan Allah zan yi rubutu to kuma kila kana so bayan ka yi rubutun za ka tashi sai ka kuma maimaita da sunan Allah zan tashi amma ka ce bismillah zai iya ɗaukan zan yi rubutu zan yi zan tashi zan yi karatu zan yi kaza duk wannan share aikin ba tare da an ambace shi ba wannan zai fi ainihin wato gamewa an fahimta ko intaha mulakhasan wannan magana ta ibn al-qayyim ta tike anan kuma an kawo ta ne a dunkule to yanzu mun ji kalmar bismillah wa ba'u bismi ba'un din nan ta bismi wannan bi din lil musahaba ba'un ce ta musahaba wa qila lil isti'ana wasu malaman kuma suka ce a ba'un ce ta isti'ana fayakunu taqdir to ga yanda zaka kaddara maganar ko ka kaddara zancen bismillahi uallifu hala kauni musta'inan bi dhikrihi mutabarrikan bihi kaji kai kawai kana ta cewa bismillahir rahmanir rahim zaka fara karatu ka ashe kai baka ma taba tsayawa ka tsatsefe me ake nufi da bismi din nan ba kajin ka ce bismillah wai wannan bawon din ta neman taimako ce akan abin da za ka yi kamar yadda ƙaddarawar take shine bismillahi wallafa littafi za ka yi sai ka ce bismillahi u'allifu da sunan Allah zan yi wallafa hala kauni halin kasancewa ta musta'inan bi zikirhi ina neman taimako da ambatan Allah mutabarrikan bihi ina mai neman albarka da sunan Allah shine abin da ka faɗan ka ce bismillah wa amma zuhuruhu fi iqra bismi rabbik wa fi bismillahi majriha fali annal maqama yaqtadi dhalika kama la yakhfa amma bayyanar fi'ili ɗin kafin sunan Allah kamar inda ya zo a ikra bismi rabbik kaga bismi rabbika ikra ba haka aka ce ba sai aka ce kuma ba ce bismi rabbika ba aka shuru sai aka ce ikra bismi rabbik kaga nan sai aka fara kawo ikra din sannan aka ce bismi rabbik haka kuma bismillahi majriha wa mursaha kenan wannan kuma shi kuma wurin wannan matsayin gurin abin da zai iya hukuntawa kenan haka yadda kaga an kawo shi haka to almaqam maqamin gurin ya qatadi zalika shine ya hukunta haka kama la yakhfa kama yanda wannan ba wani boyayyen abu bane a gurin in ka kula walismu shi kuma sunan ai an ce akan ba'un ake ta magana an ce ba'un ce ta musahaba ko kuma ba'un ce ta isti'ana ita ba ɗin ake magana to ismi ɗin kuma fa ai bismillahi ka ce to bi mun ji matsayinta bis ismi ɗin fa to ismu ita kuma mushtaqqun kalmar ismu an tsago ta ne mina sumuwi ismu daga as-sumuwi ne wa huwa al-ulu shi kuma as-sumuwu shine al-ulu daukaka wa qila min al-wasmi kila kuma an ce ba daga ɗaukaka kalma take ba daga alwasmu ne alwasmu kuma wa huwa alamatu ita ce alama in ka ce daga asumu ne to al'ulu kenan in ka ce daga alwasmu ne to al'alamatu kenan li'anna kulla ma miya domin dukkan abin da aka ambata faqad nuwiha bismihi wa usima faqad nuwiha abin da ka ji an ambata faƙadin nuwiha to ai an ambace shi ne bismihi da sunansa ko kuma nuwiha an yabe shi ne bismihi da sunansa wa wusima kuma da alamarsa ma'ana kenan kalmar nuwiha tana ɗaukan ma'anar yabo tana ɗaukan ma'anar ambato don haka kenan in muka ɗauki kalmar ismu ko ka ce daga ɗaukaka ne sai ya zama al'ulu kenan ko ya zama daga alwasmu alwasmu kuma alama kenan li'anna kulla ma miya domin duk abin da aka ambata din bismillahi kaza bismillahi kaza faqad nuwiha an yabu wannan abin bismihi da sunansa wa usima kuma an yi masa alama ko kuma an yi an yabu wannan abin bismihi da sunansa wa usima kuma an sufanta shi da sufarsa qawluhu Allah alal kisa'i wal farra wannan karatun kila za ku ji shi kawai ka'idojin larabci ne yake ta komar da mu zuwa gare su dan faɗin asalin kalmomin nan da muke ta ta'ammuli da su yau da kullun a cikin bismillah da makamantan haka auluhu faɗin sa Allah kaga ya ce bismillah to kalmar Allahu din yanzu mun ji matsayin ba mun ji matsayin ismi ita ba din ko dai kace lil musahaba ko kace lil isti'ana ita kuma ismi din ko dai daga asumu ko kuma daga alwasmu to sai kuma Allahu alkisa'i malamin luga ne malamin larabci wal farra da malam farra suka ce asluhu asalin kalmar Allahu al-ilahu ne daga al-ilahu take hazaful hamza sai suka shafe alhamza ɗin wa adgamul lama suka shigar da lamun ɗin fillami cikin wata lamun ɗin fasarata sai suka zama laman wahidatan sai zama kamar lamun ne guda ɗaya mushaddadatan mai shadda mufakhamatan wadda ake kaurara ta ko a kumbura sai ka ce Allahu an gane ko yawa kaga ashe lamun ce guda biyu sai aka yi idigamin ɗaya cikin ɗaya sai suka zama Allah qala ibn al-qayyim ibn al-qayyim rahimahullah yace as-sahihu zance mafi inganci annahu kalmar Allahu mushtaqqun an ciro ta ne an tsago ta kalma ce mushtaqqa wa anna aslahu al-ilah asalinta dai daga al-ilah ne kama huwa qawlu sibawai kaman yanda wannan shine kaulin masanin larabcin nan sibawai wa jumhuru ashabihi da mafi yawan almajiransa illa man shadda banda wanda ya ratse bai tafi tare da su ba wa huwa aljami'u wannan suna Allahu suna ne tattarau li ma'anil asma wanda ya tattare dukkan ma'anonin sunayen Allah alhusna masu kyau wasifatil ula ya tattare sufofin Allah madaukaka wallazina qalu bil istiqaq waɗanda suka ce Allahu suna ne mushtaq innama aradu abinda suke nufi kawai annahu dalun ala sifatin lahu ta'ala wannan suna yana nuna wata sifa ce ta Allah ta'ala wa huwal ilahiyya shine ubangijintaka ka sa'iri asma'il husna kamar yadda ka san sauran sunayensa masu kyau kal alimi kamar al alim masani wal qadiri da mai iko was sami'i mai ji wal basiri mai gani wa nahwi zalika da makamancin haka fa inna hadhihi al asma'i waɗannan sunayen dukkaninsu mushtaqatun an ciro su ne min masadiriha daga makomarsu bila raibin babu kokonto wahiyal kadima amma fa sufofi ne waɗanda ba su da farko wa nahanu la na'ani anan fa mu ba muna nufin bil istiqaq da muka ce al istiqaq suna ne mushtaq ba muna nufin innaha mulaqiyatun li masadiriha fil lafzi cewa waɗannan sufofin suna komawa ne zuwa ga makomarsu a lafazi wal ma'ana da ma'ana ba haka muke nufi ba ala annaha mutawallidatun minhu ba muna nufin waɗannan ainihin wato suna da aka ce mushtaq mutawallidun ya haifu minhu daga waccan masadir din wancan masarin makomar ba tawalludal far'i min aslihi irin haifar reshe daga asalinsa da haka da muka ce kalmar Allahu kalma ce mushtaqqa ba ana nufin an tsage ta daga wani root wanda kaman wannan kalmar reshe ce ta wannan root din ba kamar yadda in aka ce an balli bishiya ko an balli reshe to wannan reshen wato wani bangare ne na wannan asalin bishiya din kamar wannan bishiyar tushen ta shi ya haifar da wannan reshen ba haka muke nufi ba muka ce ismullah mushtaqun an gane ko wa tasmiyatun nuhati lil masdar dan kaji wato masana larabci malaman nahawu sun ce almasdar asalin kalma tuwal mushtaqqi minhu da kuma abinda aka tsago daga gareta aslan wa far'an a asalinta da reshenta laisa ma'anahu anan maganar da muke yi ta sunan Allah ba irin waccan ma'anar bace anna ahadahuma ba muna nufin ɗaya daga cikin mutawallidu min al-akhar ɗaya ne ya haife shi ba shi sunayen Allah ba maganar ko sufofin Allah ba maganar wata ce ta haifi wata ina fata an gane wa inna ma huwa bi itibari anna ahadahuma kawai anan ana la'akari da ɗaya daga cikin su ya tazammanu al-akhar tana kunsar ma'ana ɗayar wa ziyada hadda ma ƙari qala abu ja'far bin jarir abu ja'far ibn jarir at-tabari yana cewa Allahu kalmar Allahu asluhu al-ilah asalinta daga al-ilahu ne usqitatil hamza sai aka saryar da al-hamza din allati hiya hiya fa'ul ism wanda ita ce fa'ul ism din faltaqatil lam allati hiya ainul ismi sai kuma ta hadu da lamun wanda wannan lamun din ita ce kuma ainul ismi din wallamu ita kuma lamun din za'idatun wa hiya sakinatun ga ta za'ida kuma an mata sukuni fa udgimat fil ukhra sai aka idgamun ta cikin wata fasara ta fi lafazin fi lafazin sai suka zama a cikin lafazi laman wahidan sai ka ji kamar lamun ne guda daya mushaddada mai shadda inta Allahu alhalin lamun ne guda biyu amma sai ka ga an yi idgamun ɗaya cikin ɗaya sai zama kamar lamun ce guda ɗaya aka yi mata shadda kamar yadda ƙa'idar idgami yake a ainihin wato tajwidi wa qal yace wa amma ta'awilul la fa innahu la fa innahu ala ma'ana ma ruwiya lana amma game da me ake nufi da fassarar Allahu kalmar Allahu me fassarata to fa innahu to shi kuma fassarar Allahu ala ma'ana ma ruwiya lana tana da ma'anar abin da aka ruwaito mana game da ita an ibn Abbas an Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma huwa alladhi ya'alahu kullu shay'in wa ya'budahu kullu khalqin wai kalmar Allahu Allahu dinnan ma'anarta inji Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara masa yadda yake cewa huwa alladhi ya'alahu kullu shay'in shine wanda komai yake bautata masa wa ya'budahu kullu makhalqin dukkan halitta take bauta masa shine kalmar Allahu wanda dukkan halitta take bauta masa shi ake nufi da Allah wa saqa bi sanadihi sai ya koro wannan fassarar da isnadin sa an dhahak an abdullahi bin abbas qal Allahu dhul uluhiyyati wal ubudiyya abdullahi dan abbas ce kalmar Allahu tana nufin dhul uluhiyya ma'abocin ainihin wato al uluhiyya ubangijintaka wal ubudiyya da bauta ala khalqihi ajma'ina akan halittarsa gabaki daya fa in qala lana qa'ilun idan wani ya ce da mu وما دل على أن الألوهية هي العبادة مي هجة دليل cewa ألوهية tana nufin ibada wa annal ilaha ballantana kuma a ce kalmar al'ilahu huwal ma'abudu tana nufin shine abun bauta wa anna lahu aslan kuma cewa wannan kalmar tana da asali fi fa'ila wa yaf'alu cikin wazanin fa'ila yaf'alu aliha ya alahu kenan kila la tamanu a bainal arabi fil hukumi babu ainihin wato wani abin da zai hana tsakanin larabawa su wannan abun ba wani abu bane wanda zai zamanto a mai wani rikitarwa la tamanu a babu wani abin da zai hana bainal arabi tsakanin larabawa fil hukumi wajen wannan hukunci wa zakara baita ru'uba ibn al-ajjaj sai istishhadi ma'ana sai kafa hujja da maganar wani mawaki na larabawa da ake kira ro'uba bin al-ajjaj ka koma can lamba ta daya yake cewa kaza fil asli haka yazo a asalin littafin wal ibaratu naqisa duk da cewa maganar bata cika ba wa nasuha amma ga gundarin yanda nassin ta yake fa in qala lana qa'ilun idan wani mai magana yace mana fa hal lidhalika fi fi'li yaf'al fi fi'ili fi fa'ila kai wa yaf'alu asulun idan wani ya ce mana kenan kuna nufin ku ce a cikin fa'ila yaf'alu akwai asali kana minhu bina'u hadal ism wanda a kansa aka gina wannan sunan akan wazanin fa'ila yaf'alu aka gina wannan sunan kila amma sama'an min al-arabi fala amma game da ji daga larabawa babu wannan walakin istidlalan sai dai akwai dalili ko hujja fa in qala in ya ce wa ma dalla ala annal uluhiyya me yake nuna cewa uluhiyya hiya ibada tana nufin ibada wa annal ila kuma kalmar ila me ya hujjar cewa tana nufin huwal ma'bud shine abin bauta wa anna lahu aslan kuma me ya hujjar cewa wannan ma'anar tana da asali fi fa'ila ya fa'alu cikin wato wazanin fa'ila ya fa'alu kila la tamanu la tumani la tamanu a bainal arab fil hukm liqawli alqa'il yasifu rajulan bi ibadati llah saboda wani yakan sufanta wani da bautar Allah wa ya ɗulubu min ma inda Allah in ya ga mutum in aka ga mutum yana bautar Allah yana neman wani abu a wajen Allah sai a ce ta'allaha fulanun ta'allaha a larabci ana cewa ta'allaha fulanun wane ya dage da bautar Allah bisiha wala khilaf wannan ya inganta kuma babu wani sabani wa min zalika qaulur ru'ba daga nan ne ma muka samu qaulur ru'ba ibn al-ajjaj wani mawaki ne da yake cewa lillahi darrul ganiyatil muddahi sabbahana wastarja'ana min ta'alluhi ma'ana alganiyat jam'i ne na ganiyatun ganiyatun shine almar'atul hasana wato kyakkyawar mace Allah tistaghanat bi jamaliha wadda saboda kyanta ma ta wadato amma yujammiluha ba ta amfani da dukkan abin da zai kawata ta minar zina na kayan ado ba ta sa kwalli ba ta saboda kyanta kawai ya ishe ta wannan ita ake kira alganiya ganiya ita ce matar da take kyanta ya kai matuƙa yanda ba ta buƙatar sai ta sa jagira ko sai ta sa hoda ko sai ta sa wani kayan ado ita ake kira ganiya to jam'inta shine ganiyat almuddahi wato suka ce almuddahi kalmar daga almadahu ne almadahu in ka karanta ta da haba ba kamar yadda ya zo nan almuddahi in ka karanta ta da ha babba tana nufin yaban mutum a gabansa shine almuddahi almadahu da ha ha babba in kuma ka ce almadhu da ha karami yaban mutum ba a gaban idansa ba wannan shine bambancin ma'ana lillahi darul ganiyat ma'ana sanin kyawun sanin kyawun alganiyat irin waɗannan matan sanin su almuddahi waɗanda ake yabo sanin su ya tabbata ga Allah Allah ne kadai zai iya yi maka bayani ko Allah ne kadai ya san irin kyan irin waɗannan matan da ake kira ganiyat sabbahana sun yi tasbihi sabbahana ai sabbahana sun ce subhanallah wastarja'ana sun ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ma'ana sun yi tasbihi sun yi istirja'i min ta'alluhi saboda bautar Allah na ma'ana yanda suka ga ina bautar Allah sai suka yi tasbihi suka yi istirja'i ma'ana kamar bautar Allah na yayi yawa ma'anar mahallu shahid anan kalmar ta'alluhi shi ake so a gane kalmar at-ta'alluhu yana nufin bauta mu koma lamba ta biyu ka koma cikin lisan lisanul arab wato madahahu yamdahuhu madhan da ha babba mithlu madahahu kamar dai madahahu ne da ha karami wal jam'u jam'in al madahu shine al muddahu ai al mustahiqatul madha wanda suka cancanci yabo li husnihinna saboda kyawun su wa jamalihinna da banƙayan su wa ta'alluhu kalmar ta'alluhu tana nufin at-tanassuk wa ta'abbud tana nufin bautar Allah wastarja'na kalmar istarja'na qulna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ma'ana sun ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine istarja'na ma'ana sanin kyawawan mata wanda saboda kyansu wato sun cancanci a yabe su sanin su ya tabbata ga Allah sabbahana gashi sun yi tasbihi wastarja'na sun yi istirja'i min ta'alluhi saboda irin bautar Allah da suka ga ina yi ma'ana abinda muke so mu fahimta anan kalmar al-ilahu ko ya aliha ya alahu daga at-ta'abbudu ne abida ya abadu kenan ko ya abudu afwan ya'ani min ta'abbudi wa dalabillaha bi amali ma'ana min ta'alluhi yana nufin min ta'abbudi daga bautata wa dalabillaha bi amali da kuma yanda yake nake neman bukatu wajen Allah ta hanyar ayyukana wala shakka anna ta'alluha at-tafa'ula ko shakka babu kalmar at-ta'alluha tana nufin at-tafa'ula wato ta, wato uh, wazn tafa'ul ne ta'alluhu ala wazn tafa'ul min aliha ya alahu kamar min amila ya amalu kenan ko fa'ila ya fa'alu wa qad jaa minhu masdarun ya zo a matsayin masdare ya dullu ala annal araba wanda yake nuna cewa larabawa kad nataqad minhu suna magana suna furuci da shi bi fa'ila ya fa'alu bi gairi ziyada suna ala wazni fa'ila ya fa'alu bi gairi ziyada ba tare da wani ƙari ba wa zalika ma haddathana bihi sufyan ibn waki' wannan shine abinda sufyan ibn waki' ya zantar da mu wa saqa sanada ya kuma kawo isnadin ila ibn abbas zuwa ga abdullahi dan abbas annahu qara'a cewa abdullahi dan abbas ya karanta wannan aya wa yadharaka wa alihatak qala sai ce ibadatak wa yadharaka wa alihatak ay wa yadharaka wa ibadatak an gane ko su kyale ka wa ibadataka da bautarka wa ya ƙulu yana cewa innahu kana yu'badu wala ya'budu innahu kana domin shi fir'auna yu'badu bauta masa ake wala ya'budu shi baya bautar Allah wa saqa bi sanadin akhar ya sake kawo wani isnadin daban an ibn Abbas daga dai Abdullahi dan Abbas wa yadharaka wa alihatak qala inna ma kana fir'aun yace fir'auna ake nufi yu'bad domin shi bauta masa ake wala ya'budu shi baya bauta wa zalika wa zakara mithlahu kai an mujahid ya kuma ambaci makamancin irin wannan fassara ta kalmar aliha wato bauta ake nufi wato sai jingina ta zuwa ga mujahid thumma qala faqad bayyana qawlu ibn abbas wa mujahid hadha anna aliha abada wa annal ilahata masdaruhu wa saqa hadithan sai bayyana maganar Abdullahi dan Abbas da Mujahid wannan da muka karanta cewa anna aliha kalmar aliha tana nufin abada ya bauta wa annal ilahata kuma kalmar al-ilah masdaruhu shine masdarin wancan aliha din وساق حديثا سيكاو حديثي عن أبي سعيد مرفوعا دقى أبي سعيد مرفوع إن عيسى أسلمته أسلمته أمه النبي عيسى عليه السلام ما هي بيسة تاميك أشي إلى الكتاب زوا قوان مالمي ليعلمه دن يكارن تدش فقال له المعلم سيمالم يتشدشي اكتب بسم الله sai zai fara koyar da annabi isa sai ce ka rubuta da sunan Allah faqala isa sai isa alaihi salam ya ce atadri mallah kai ka san meye Allah Allahu ilahul aliha ma'ana Allahu ilahul aliha ana sake gaya mana karmar ila abinda take nufi tana nufin al-ibada al-ma'bud an gane ko shine ainihin wat al-ma'aluh abin bauta kenan da haka sai ce Allahu ai shi Allah ilahul aliha shine ubangijin bauta ka koma cikin rakam na ɗaya can ƙasa ibnu hajar ya kawo wannan a cikin lisanul mizan mujalladi na ɗaya shafi na ɗari hudu da arba'in da ɗaya a tarjamar isma'il ibn yahya ibn ubaidillah ibn talha wa qala qala ibn adi ibn adi yace wa hadha batil wannan maganar bata inganta ba batil ce thumma saqa lahu 27 hadithan ya kawo hadisai guda 27 wa qala amatu amatu ma yarwihi batil yace gaba ɗaya abinda wannan isma'il ibn yahya bin ubaidillah ya ruwaita wato duk hadisan ƙarya ne wal hadith zakarahu ibn al-jawzi ibn al-jawzi ya ambaci wannan hadisin a cikin al-mawdu'at a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da uku zuwa ɗari biyu da hudu haka ibnu jarir a cikin tafsirin sa mujalladi na ɗaya shafi na hamsin da hudu lokaci yayi wato bana wani dogon bayani saboda wato magana ce da yake ta kokarin warware waɗannan kalmomi da haka yana ta mai da mu ne zuwa ga larabci to in ba waɗanda suke da wato suke fahimtar larabci sosai ko suka yi ido a cikin larabcin ba ina ganin su kaɗai ne har yanzu za su iya kama wasu abubuwa cikin fawaid din da muka karanta amma insha Allah da yana kokarin ya karkare za mu shiga cikin gundarin karatun kila inda kowa zai zama warwara za a iya fahimta insha Allah nan da ina ta kokari wayin dan fito da ma'anar amma tun da ka'idoji ne na larabci wani abun ba yanda zaka yi sai dai ka karanta shi yanda ya kawo shi wayanda Allah ta'ala ya sa suka gane Allah ba su lada wanda ba su fahimta ba su ma Allah ba su lada larabci ne insha Allah sai mu tashi kalal allama da dai na so mu rufe karatu yau amma ina ganin ba mu sai mun karkare wannan kila za mu iya darasi guda ɗaya insha Allah bin da karanta ya zama daidai Allah ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullah